بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Abubuwan godiya sabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mana haɗuwa a wannan safiya, muna roƙonsa ya sa mana albarka cikinta. A ci gaba da karatunmu na Muftasar al-Akhdari za mu tashi inda ke cewa wata fiye kira a kan. Duk dai waɗannan dama mun yi su amma dai su da mun dawo daga farkon fasali ɗin ba laifi. A yake cewa wata fiye kira a ci daga cikin mustahabban sallah shine tsawaita karatun sallah fi subhi ya zama a yi shi karatu mai tsawo wabbuhuru taliha nan kar a karanta wabbuhuri ya zama ma'atufi akan subhi kalla jumla ce musta'nafa sabuwar jumla ce abin da yake magana shine tsawaita karatu a sallar asubahi wannan mustahabbi ne ma'ana a ja doguwar sura a sallar asuba gurgudan hali yadda ba za a kuntata wa mutane ba amma dai kada ya zama cewa a saba da karanta gajerun surori a sallar asuba wannan ba sunnar annabi ba ce sallallahu alaihi wasallam a sai kuma yace wa budu taliha sallar azhar tana bin sallar asuba wajen tuli din ake nufi yau ma'ana wajen tsawon abin da za a karanta sallar azahar ta zama ita ce mai bin sallar asubahi wajen tsawon karatu ma'ana sallar azahar ma karatunta ana so ya zama mai tsawo yawwa bai kai asuba ba amma ya fi sauran na yawwa da kasara ce da sai ya zama wata tsuwilul qira'ati fi subhi wa dhuhri kaga tali hadin kuma yana zaka sa yau da haka jumla ce sabuwa yawwa ba za ka ce fi subhi wa dhuhri sai kuma ka ce kaliha ba yawwa asalin jumla guda biyu ce na farko wa tatwilul qira'ati fi subh sai ka ce kuma wa buburu taliha yawwa dai sai ce wa taqsiru hafil asr wal maghrib a takaita karatun sallah a sallar la'asar da magriba da sallar la'asar da sallar magriba ba a tsawaitawa yawwa gajeren karatu ake da la'asar da magariba amma a subahi da azhar dogon karatu ake wannan duk mustahabbi ne a rika yin haka sai dai inda ya zo wurare haka kadan arwato daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta wasu ayoyin na musamman ko kuma wasu surori na musamman wani gun tsawaitawa ya takaita wani gun takaitawa ya tsawaita amma wannan halaye ne na musamman da aka rawato ba yau da kullum haka ya saba yi nan ana zancen yadda aka saba yi yau da kullum yau da kullum sallar asubahi dogon karatu azhar ma dogon karatu la'asar da magriba da jiran karatu yau isha'i kuma a tsakaita yau ba dogon sosai ba kuma sannan kar a ya zama dan a gajere shi ma har yanzu sai sa aka rubuto annabi sallallahu alaihi wasallam wata ya taba sallar magriba da suratul a'rafi suratul a'rafi ko kaga ayoyin ta 200 da wani abu gaba ɗayan mun sallah asuba ne ƙwarai ne to kaga wannan ba za ka ce kullum shi ma a yi shi ba saboda ba haka ya saba yi kullum ba amma wata ran ya taɓa yin haka ina ji na taɓa ba ku labarin wata rana malam shek muhammad salihu al-usaimin ya so ya gwada wannan sunnar sai yake gaya ma ɗalibansa da mamun masallacin aka faɗa a unguwar bayan sallar isha'i ai bayan azahar ne la'asar cewa to ku shirya an magariba ta zo yau za mu gwada sunan nan ta annabi za mu yi karatun suratul a'raf haka wanda ba zai iya ba sai ya zauna a gida ko ya tafi wani masallaci to wannan dai duk ba lalle bane sai an yi hakan amma dai shi saboda yana so ya samu ladan wannan abin nan sunna din saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yi to kuma amma saboda kada ya shiga haƙƙin mamu shi mamu in kana liman ba daidai bane ka shiga haƙƙinsa ka tsawaita masa karatu la'alla yana da larura ko wani abu da ke gabansa zai gaggawa ya tafi ko kuma musamman in sallah da mata ji yara suna kuka dan annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yana sallah sai ji yaro yana kuka nan da nan sai gaggauta sallah saboda ya sallami mutane ya san wata mata ce take da yaro kuma yaron ya shiga wani halin da zai fidda ita daga yanayin tunani mai kyau a sallah shi duk abin da zai sa mutum ya zama ya rabu da sallah to ba a san amma in ba haka ba a yadda aka saba a sunna shine ayi wannan a tsawaita karatu gurgudan hali ba tare da an kuntata ba shi kansa kuma shi yasa yake da kyau mutum ya rika sanin ma'anonin ayoyin da ake karantawa a sanya wannan yana sawa ba zai ji kuncin me ake karantawa ba amma wanda bai san me ake karantawa ba nan da nan sai ka ga ya gaji komai ka karanta sai ka ga biyu ya gaji amma in yana fahimta yana jin daɗin abin da ake karantawa za a ga zai so ma ita yi da yawa to Allah madauke kara mana ilimi sai ce wa tawassutu hafil isha'i da tsakaita karatu a sallar isha ma'ana sallar isha'i ya zama tsakiya mun ji dai asubahi da azhar ne tsawaitawa la'asar da magarba takaitawa isha'i kuma takaitawa yau wa takunu suratul ula qabla thaniyati ya zama sura ta farko da za a karanta a jerin alkur'ani ita ce ta farko kafin ta biyu shi ne ma nan ƙablar sami ta aiki tartibul mushaf yawa misali za ka karanta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil bayan ta sai ka karanta li ila fi quraish yawa ka karanta ara'aita allazi yukazzibu bi bayan ta sai ka karanta inna atai misali kaga wannan ce kafin wannan yawa kada ka fara mai illa sai sai kai alamtar kai ko ka fara illa haka ina ka fara sai kuma ta bayan ka yi a ra'aitan na misali ne wannan yau duk da shi ma kuma an samu wani lokaci an taɓa samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sallarsa ta dare da ya karanta bakara sai ya karanta nisa'i sai ya dawo kuma ya karanta ali imran yau wannan nuna nan mustahabbi ne a jeli shi yasa malamin ya sata a cikin mustahabbi in ka yi sabanin hakan ma sallarka ba ta ɓaci ba yau amma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba yau da kullum a sallolinsa shine yana jero wa alqur'ani kar a canza shi din in aka canza kuma sallah ta yi amma ba a yi mustahabbi ba saboda ba haka ya saba yau da kullum ba amma ya taba yi sai ce wa takunu suratul ula qabla thaniyati wa atwala minha kuma ta zama ta farkon ta fi ta biyun tsawo e surar da zaka karanta a raka'ar farko ya zama tsawonta ya fi surar da zaka karanta a raka'a ta biyu والهيئة المعلومة في الركوع mutum ya zo ruku'u ya yi hai'an nan da aka sani ma'ana yanayin nan da aka sani na ruku'u to ya yi shi me yake nufi a nan ma'ana idan mutum ya tashi zai ruku'u kada ya yi shi yadda ya ga dama ya tambaya ya ake ruku'u to ya yi shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi wannan mustahabi tare da cewa shi ruku'un shi kansa menene wajibi farilla ne yau idan mutum bai ruku'u ba a cikin sallarsa sallarsa ta ɓaci yau to amma nan ba zancen hukuncin ruku'un ake ba ka yi shi da hai'arsa da yanayinsa a yadda ake yi shi kuma mustahabi ma'ana ka shimfiɗa bayan ka kada a yi doro kada kuma ya zama cewa ba kan sunkuya sosai ba wasu za ka ga cewa gwiwa suke kama kawai haka a ɗan miƙe su ɗan yi sunkuya haka to ba daidai ba ne ana so ka sunkuya sosai amma kuma bayan a miƙe kada kuma kan yi ƙasa da yawa ma'ana ya zama gadon bayan ka kamar har wasu suke cewa kamar da za a iya dora ƙwarya a gadon bayan ka ta zauna lafiya ta gadi ƙwarya da wahala ta zauna a wurin da bai daidaita ba ko yawwa to shine wannan misali ne na cewa yadda bayan ka zai daidaita haka nan a sujada a sujada ma ya zama cewa ka yi ta yadda ya kamata nan akwai buƙatar tambayi za ga wasu saboda ƙoƙarin yin wani arwato annabi sallallahu alaihi wasallam a sujadarsa yakan bude jikinsa to amma a nan tambayi da nake so in yi shi ne za a ga wasu garin su tsabbaka wannan sunna din sai ya zama cewa a cikin sallar jam'i suna kuntata wa mutanen da suke tare da su yauwa asali in kana sallar ka kai kadai ka buɗa yadda kake so yauwa za a ga wasu suna shimfiɗa bayan su wani miƙe su tafi kaga cewa wuyan ya tafi can nesa sosai kafar ma kamar kwanciya mutum zai wannan ba haka ba haka ya yau mutum ya yi gurgudan buɗe jikin ne kada ka takure kamar yadda mace take takurewa amma ya zama cewa ka yi daidai wa daida kada ya zama ka yi kamar za ka kwanta yau wasu za ka suna kuntatawa kansu akan wannan musamman idan mutum na cikin jama'a za ka wani ya buɗe haka sosai za ka ji hakankarin mutum yana zungurar hakankarin mutum da wannan abun da gwiwar hannunsa wannan ba daidai ba ne duk abin da za ka aikata ka kuntata ma wani musulmi to an hana ka ko da ibada ce sai ka saurara saboda kar ka kuntata wa wani musamman kaga in ana cikin sahu in ka in ka ce zaka buɗa din nan sosai zaka zunguri mutane da hannunka to ka saurara kai hakuri da wannan sunnar a cikin wannan yanayin saboda shi kuntata wa dan uwan naka matsala ce laifi ne garin yin mustahabi ko ba za ka yi laifi ba ina fata mukan ci abu haka nan akwai hai'ar zama da za ka ga wasu mutanen musamman zaman da ake na abin nan na zaman tafiyar ƙarshe idan mutum zai yi zama dama a tahiya ta farko misali in sallah mai raka'a hudu ce to a zaman farko irin wannan zaman haka mutum zai zauna ma'ana ya zauna iftirashi ake ce masa iftirashi shine ka zauna akan kafar ka ta hagu gaba ɗaya duwawun mutum guda biyu duk ya zauna akan kafar hagu ya kwantar da kafar hagu haka sai ya zauna akan wannan zama tsakanin sujada da sujada haka za na zama na farko haka a tahiyar farko shi ma irin zalafi in a tahiya ta biyu ne shi ne za ka yi zaman da za ka zauna da ake ce ma a tawarruk tawarruk shi ne ka ɗora gefen duwawun mutum na hagu shi kaɗai zai taɓa ƙasa gwiwa a kafarsa ta hagu sai ta kullo ta nan gefen damansa haka kamar yadda na kuna gani haka yau wanda yake dai kusa yana gani yau ma'ana zai turo kafar hagu ta leko ta nan gefen dama ita kuma wannan ya sake ta haka in zai iya in ba zai iya ba ya sake ta yawa wanda zai iya kuma ya sake ta kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wannan irin zaman to wannan zaman in ya zama cewa a cikin sahu ne mutane sun takura an matsa sosai kar ka matsa sai kayi wannan tare da cewa sunna ne musahabi in ka ga idan ka zauna a kowanne bai iya wannan din ba in ya sake gaba sai nauyin sa ya jingina shi a jikin makocinsa na hagu wannan duk bai dace ba wato duk abin da za ka yi in ibada ce kar ka yi abin kuma da za ka kunta ta mutu yadda zai zo yana jin takura sai ka haƙura sai ka yi irin wannan din idan ko da a cikin ƙarshen ce in ka ga cewa a cikin sahu ne kuma ka musu amma idan akwai faɗi to ka yi shi shi ne yau duk da abin da ke so in tambaye a kai shi ne mutum ya rika kula da maƙotansa a lokacin da yake wani abu duk abin da za ka yi cewa wani ka kunta ta masa har ya tashi daga sallah yana jin haushinka an zo sallah domin zukata su haɗu kusa da juna a so juna a ƙaunaci juna kuma sai zama cewa an sami tanaburi wannan ba daidai bane duk da ana so ka tsabbaka sunna to in sunnar ba za ta yi ba sai ka kunta ta mu wani ka haƙura da ita na faɗan fanci ba yau to ina ga ranar zamu ta sai sai yawa wal junus aka nan zama yawa to wannan na bayani to nan gaba sai mu tashi kan wal kunut معناه القنوت سرا ليه كنت من القنوت أصلى الأصبات كما تدام إن شاء الله الله كان يوكسون صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين كنا قد علم سامنا البركة وأن لا يواتم الله تعالى ثبت الدم وأن الدين الله الدين من الله صلى الله عليه وسلم da abin da zai takura mana a cikinsa Allah maɗaukaki ya kau da shi Allah ba mu haɗin kai ya sa mana son junan mu ya taimaki ƙasar mu ta zauna lafiya da abin da zai kuntata mana Allah ya kau da shi duk inda kuma ake damun al'ummar musulmi a ko'ina Allah maɗaukaki ya zama musu aunan wa nasiran Allah ya tsare wa al'amuran musulmi a ko'ina suke Allah ya biya mana bukatun mu na alheri duk wanda ba shi da lafiya cikin mu Allah ba shi lafiya da waɗanda suka rasu kuma Allah ya gafarta musu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك